الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan safiya ta litinin ainihin wato a safiyar sha ɗaya ga watan shida watan jimadar akhira hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 447 a ci gaba da karatunmu na ainihin wato littafin al'aqidatul wasitiyya na babban malami shekul islam محمد ابن عبد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى زامتاشي سابا فصلي عندك جوا فصل وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كراتون شاء حقيقة يا شغتكم هكم وتعقيدة أهل السنة والجماعة في التسليم لله سبحانه وتعالى فيما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يعني فيما له من الأسماء واتصف بها من الصفات وكان يفعلها من الأفعال من إيماني دسوء akan yanda suke a haƙiƙaninsu lakin biduni tamthilin wala tashbih wa biduni ta'dilin wala takyif to ya shiga cikin imani da cewa Allah ta'ala qaribun Allah ta'ala yana kusa da halittunsa mujibun kuma mai amsa mawa halittunsa kiran da suka yi ya yi alkawarin in sun roƙa zai amsa inda ba wani mani'i daga cikin mawani istijabati da'awat bawa ya aikata ba ko ya siffantu da shi asali in ka roƙa za a amsa amma akwai wanda zai roƙa a ƙi ansa saboda ya aikata ko ya siffantu da wasu abubuwan da ka iya katange addu'ar tashi daga karɓawar ubangiji kamar cin haram nabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin mutumin da yake yudilu safara ash'ata aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu duk da ya aikata wasu abubuwa waɗanda suna cikin abin da ke sa a karɓi addu'a كان من المسافرين ودعوة المسافر مستجابة وهو في أبعث حال لأنه كان أشعث أغبر أمن يجيب المضطر إذا دعاه ودعا ربه سبحانه وتعالى بهذا الاسم العظيم يا رب يا رب الذي هو دعوة الأنبياء والرسل سأنه كان يمد يديه إلى السماء رافعا يديه والله سبحانه وتعالى حيي كريم يستحي من أحدكم إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا لم يجعل فيهما خيرا مع ذلك لم يستجب الله سبحانه وتعالى لدعوته لأجل تلك الموانع الأربع فذاك ألا يكربن الدعاء kama jama'a baina zalika fi qawli kamar yanda Allah ya hada tsakanin kasancewan shi makusanci da kasancewan shi mai karban addu'a a cikin fadin sa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ka game da ni to ka ce musu lalle ina kusa da su yana kusa da su gurin sauraron addu'a yana kusa da bayi gurin amsa addu'a su yana kusa da bayi gurin ji da gani da sani da iko da duk wani motsi nasu bai fita daga ilimin shi domin sahabbai ne suka yi tambaya a ƙaribin rabbuna fanunajiya an ba'idun fa fanunadiya suka ce ubangijinmu kusa yake mu gana da shi ba sai mun ɗaga murya ba ko nesa yake mu ɗaga murya mu kira shi sai aya ta sauka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'a to kaga ƙarin wato ƙarashin aya ujibu da'wata da'i idza da'an yani idza idza da'an jama'a baina kaunihi qariba wa kaunihi aidan مجيبا للدعوات مجيبا للدعوات صفة له من صفاته الحميدة السامية العليا المرتفعة أنه يستجيب لمن دعا البقرة آية الأليدة تمانين دشدة عليتي الآية زوادي قارشا آية وقوله صلى الله عليه وسلم أشماء النبي سيهدى فالإنسان إن الذي تدعونه قريب إلى أحدكم من عنق راحلته lalle wanda kuke roƙo yana kusa da ɗayanku ko ya fi kusanci da ɗayanku fiye da wuyan abin hawansa sabai ne suka yi wata tafiya suka ce hadisin abu musa al'ashari mutafakun ala ya gabata idan suka zo saman tudu za su hau sai ce rafa'ana aswatana bitakbir sai muka daga murya muna Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wasallam yace irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba innal ladhi tad'unahu qaribun minkum innal ladhi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi wata riwaya ya kara da cewa wato ainihin karibun sami'a karibun sami'a yana kusa da ku kuma yana jin me kuke fa su ku tausaya ma kanku su kunna mikro ofarle a buɗe sifika dinga ɗaga murya wai ana ana ana zikirin juma'a ko na laraba to in dai allah kuke roƙo in bautar allah kuke to Allah ba kurma ba ne ba sai kun buɗe mikro ba saboda haka mun fahimci sifa ta alƙurb da ijabatul da'wa daga cikin wannan ayar da wannan hadisi bala ya ce wa ma zukira fil kitabi wa sunnati min qurbihi wa ma'iyyatihi la yunafi ma zukira min uluwihi wa fawqiyatihi abinda ka ji an ambata cikin alkur'ani da sunna na kasancewar Allah subhanahu wa ta'ala yana kusa da bayinsa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wa ma'iyyatihi da abinda aka ambata na ma'iyyar Allah ta'ala tarayyar da Allah yake da bayi wa huwa ma'ahum أينما كان فدن الله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم yana nuna cewa Allah ta'ala yana tare da bayi to kaga can ya nuna yana kusa da bayi nan ya nuna yana tare da bayi sai ya ce to ka kiyaye la yunafi ma dhukira min uluwihi wa fawqiyatihi wannan baya kore abinda aka ambata na ɗaukakar Allah da kasancewar shi saman bayi Allah subhanahu wa ta'ala alal arshi stawa الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء wannan duka kaga uluhu subhanahu wa ta'ala uluwul dhat wa uluwul qadar sannan fawqiyya yakhafuna rabbahum min fawqihim fa huwa fawqa al-ibad fawqa al-makhluqat ajma' fawqa al-alam al-ulawi was-sufli to cewa yana tare da bayi yana kusa da bayi bai kore kuma kasancewar shi yana saman bayi yana ɗaukake a saman bayi ba yana daidaituwa saman al'arshin da shi ne saƙaful khala'iq mafi so da shi mai isasshen da cikakken iko ne idan ya ainihin wato kusanci bayi ba hakan ya lizumta cewa ya baro inda yake ba sabanin ɗan adam yanzu kana so ka kusanci wani alhalin kana nesa da shi zaka buƙaci zuwa gare shi kisa muke wato ainihin hawa mota mu je ziyarar yan uwa da dangi to shi ko ubangiji subhanahu ta'ala yana saman sammai yana saman al'arshi amma yana sane da dukkan wani motsi na bayi yana kusa da su fiye da komi fiye da kowa kai fiye da wato jijiyar wuyansu min habril warid duk abin da bawa zai furta kafin kunnen shi ya ji wannan maganar Allah ya ji ta duk abin da bawa zai kudurce kafin ya aikata Allah yana sane da shi wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati sudur ya'lamu sirra wa akhfa an gane wannan zaka qurbuhu ومعيته علمية وسمعية وبصرية وقدرية أكي مغانا ينا قصد باي ينا جن باي سبو دمي ينا أين تارد باي تكين إلمن شي دا غنين شي دا إيكون شي دا أينهم واتو جن شي كما دا دكان أبن دا باي سكي أي كتاوه فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته domin shi Allah maɗaukakin sarki ba wani wanda yake daidai da shi a cikin dukkan sifofinsa wa huwa alim fi dunuwihi qaribun fi uluwihi Allah maɗaukaki ne a wajen kusancin shi daga fi dunuwihi nan inda ya ce fi qurbihi zaifi don shi ne nassi ya ya ambata wa nahnu aqrabu ilayhi إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم إنما تدعون سميعا قريبا أنغانيكو ذاك شيخ الإسلام duk da cewa dunuwun da yake nufi na ƙurbu ɗin ne amma a cikin abin da ya shafi al'asma'u wa sifat wal mu'taqadati umuman ba a amfani da lafazin da yake kharijan nas ana kawo abin da nassi ya ambata shi yasa aka yi gyara wa masu cewa Allahu qadimun ce a ba qadim ba al-awwal ya ambata wal awwal wal akhir wal zahir wal batin nabi ya fassara da al-awwal alladhi laysa qablahu shay so da haka ba za a kira shi al-qadim ba so da bai ambaci kanshi ko ya siffanta kanshi da al-qidam ba wali anna al-qidam aidan ya tuhimu al-hidithan tuhimu al-hidithan so da haka ad-dunuwu anan gurin da malam bai ambace shi ba da sai ya ce alin fi ƙurbihi ƙaribin fi uluwi Allah tabaraka wa ta'ala maɗaukaki ne a cikin kusancin da yake da bayi sannan kusa yake da bayi a cikin ɗaukaka shi ɗaukaka shi ba ta kore kusancin shi ba kusancin shi bai kore ɗaukaka shi ba shi ne abin da yake so yake kaga saɓanin mizani na bayi kenan bayan da za a yi ka auna ubangiji subhanahu wata'ala da awon da kake mabayi kuma ka fita lafiya ba zai yiwu ba dama abin da ya halakar da duka wanda suka halaka suka bata suka taɓe a babin al'asma'u wa sifatu wa afa'alil khaliku subhanahu wata'ala shine sun auna ubangiji da awon da ake mabayi wal iyadu billah wannan ya sa mu'abbila suka kore ma Allah sifofinsa saboda ai a cikin sifofin zaka ji ana cewa wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin sai su ce ila alheri cikin makirci dan su makircin da suka sani na wani muguye ma wani makirci cikin halittu daga suka kore suka ce Allah baya makirci subhana subhana me ya jawo bal hum bi rabbihim ya'dilun sun kwatanta bayi da halittu ne shi yasa suka ce haka to su kansu masu yin ta'wili daga cikin asha'ira da sauran tarkace da madbala irin na mu'awwila abin da ya kai su kenan farko sai da suka fara tashbihi duk wani dan bid'a da ya kauce a babin al-asma' wa sifat sai da ya fada cikin kwatamin tashbihi sannan ya nema ma kanshi mafita a ganin shi amma kuma ba mafita bane mahallaka ne mu'addila daga cikin jahmawa da waɗanda suka bi bayan su daga cikin tarkacen mu'addila suka ce Allah bai da wa'innan sifofin me yasa a ransu sun ji cewa in an ce wa makar Allah kenan irin makircin da wani mugu ke yi sun yi me tashbih da suka yi tashbihi thumma malaja'u ila ta'qil da suka koma zuwa ta'qili suka mance da ƙaryata Allah suka ya ce yayi suka ce bai ba yasa suka zama kafirai su jahmiya su kuma da mu'tazila da kyankyasar su daga cikin asha'ira da sauransu suka ce ato ya za a yi mu ce ba a yi baɗin alhalin Allah ya ambata da yake su sun ɗan fuwa in can kunya sun fi mu'addila kunya to amma kuma su sai suka faɗa kwatamomi da yawa kwatamun tashbihi sai suka faɗa kwatamun ta'dili kaga sun haɗe da jahamiya anan ko shi yasa jahamiya sun ta jan su cikin galibin aqidunsu sane suka koma wani kwatamin na daban wata batil wani batil din na daban shine suke kira ta'wili amma wannan tawilin tahrifi ne canzawa ne karkatarwa ne tabdili ne faba'u bi ghadabin ala ghadab bi ghadabin min Allah falamma asafuna intaqamna minhum suka ce ya za ya ce Allah ya fushi me suka fara sun shabbaha fushin Allah da fushin wani mutum fushin dan dan ba misali ya ji haushi an laushe shi zai rama ce to ya za a yi a ce Allah yana fushi sai suka kore sun kore bayan sun kore suka yi shiru suka ce to ai ya faɗa fa a Qur'ani ya zami da aya suka ce to ba fushi ake nufi ba azaba ake nufi ba dariya ake nufi ba rahma ake nufi ba mamaki ake nufi ba rahma ake nufi ko tausayi ake nufi kun gane wannan kuwa to ƙarshe dai abin da ya kai su hankalinsu inda ya jefa su shine canza ma Allah abin da ya sauka tunda idan ma'ana ta canza kenan sun canza lafazin ne domin lafazin da suka yi ƙoƙarin su canza ma'anar shi a larabci baya canzuwa da waccan ma'anar an gane wannan tunda alkur'ani an saukar da shi bilisanin arabiyyin kuma Allah ya ce mubin daga duk abin da ka ji an ambata a asalin shi ake fassara shi sai inda dalili da ya sauwa ya kautar da shi daga wata haƙiƙar zuwa wata haƙiƙar ta daban ba zancen majazi ake yi ba kuma akwai alhaƙiƙatul wada'iyya akwai al-lughawiyya akwai ash-shar'iyya akwai gashi nan wanda mun karanta ne cikin karatuttukan mu na usul to saboda haka mu abin da muka yi imani da shi wa'innan sunayen da waɗannan sifofin in har Allah ne ya ambata ko manzan shi da ya zaɓa ya ambata sallallahu alaihi sallama domin yadda alar ra'asi wal jild wa min al imani billahi wa kutubi na daga cikin imani da Allah da littattafan Allah al imanu bi anna al qur'ana kalamullah munazzalun ghairu makhluq yin imani da cewa al qur'ani littafin Allah ne maganar Allah ne wanda Allah ya saukar da shi ba halittar shi aka yi ba wannan raddi ne alal jahmiya alal jahmiya da wasu tuttuka daga cikin mu'tazila da suke cewa alquran khalqullah suke cewa laysa kalam Allah wal iyad billah amma abinda qur'ani ya sarraha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sarraha wa anna alqur'ana kalamullah وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله لأنه يكلم سبحانه وتعالى من يشاء وكلم الله موسى تكليما وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما القول قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين لا ينال عهد الظالمين غير مخلوق قرآني بهلتا بني منه بدا دقى الله يفارو ومن تنزيل من حكيم حميد من الابتدائية الله وتكرنتاوى ملائكة جبريل القرآن يجيوش دقى الله سبحانه وتعالى يكاوش زواج منزان الله صلى الله عليه وسلم وإليه يعود وزواج الله زي كوما wannan athar daga ibnu mas'udin thabita to littafin ash-shari'a na imam al-ajurri rahimahullah ya kawo su da asanid nadhifa sahiha thabita ibnu mas'udin yake fada cewa min hubada wa ilayhi ya'ud shi ake cewa karshen zamani alqur'ani zai kasance Allah ya tafiyar da bakin in ka bude kawai farar takarda zaka gani zuwa ga Allah zai koma وأن الله تكلم به حقيقة كما الله يا يما جنا دا القرآن حقيقة بديني وانا أكم دا جتكن كرامية دا أشعرية ما ستوى عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله ومعنات دا قال لفظ نجبريل والعياذ بالله اسكتي معنات دا قال لفظ النبي صلى الله عليه وسلم suka ce ya saukar da shi saman itaciya itaciyar ce ta ji daga Allah sai Jibril ya ji daga wato maganar Allah subhanahu wataala da yayi da Annabi Musa ce daga itaciya ne shi Annabi Musa ya ji magana kuma itaciya ta ce inni ana rabbuka mafadin magana wawa ne wajen ta aiba wawa ne da dai kawai sai sun tabbatar da aƙidar da falasifa da ainihin wato girkawa suka ɗaura su a kai na cewa Allah baya magana wanda jingina aibi ne mummuna zuwa ga Allah wal'iyyadu billah wa anna hadha alquran alladhi anzalahu ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam huwa kalamullahi haqiqatan la kalamu ghayrihi la kalamu ghayrihi wannan littafin da Allah ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shi ɗin dai maganar Allah ne ba ta waninsa ba ba wani ne ya faɗa ba Allah ne ya faɗa haka hadifai suka tabbatar idan idan arada Allah ta'ala an yunzila wahyan sami'ahu jibril min jibril yakan jiyo daga Allah mala'iku su tambaye shi madha qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyu kabir cikin suratu saba maganar Allah ce wala yajuzu itlaqul qawli bi annahu hikayatun an kalamillahi aw ibara bi halatta mutun ya saki magana yace wai ai alqur'ani hikaya ce ake daga maganar daga maganar Allah ko ibara ce ta maganar Allah ma'ana ce daga Allah ibara ta jibril ko ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bai halatta ba duka jahamanci ne an fahimci wannan asha'ira suka ce ibaratun an kalamillah karramiya suka ce hikayatun an kalamillah don dukkan su halakakku ne al-qahtani ya hade su ya markade man qala fihi ibaratun wa hikayatun faghadan yujarra'u min hamimin ani man qala inna hurufahu makhluqatun fal'anhu thumma hjurhu kull awani لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضبان بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن يكون عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة كي بركجي كودا كاد متانينا كراتن القرآن كوس الربو تاشأت كل التتفين القرآن wannan bai fidda Qur'ani daga kasancewar shi maganar Allah ta hakika ba ولا تقل القرآن خلقا قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح أقول ما ستوى اللفظية كينكو ما ستوى اللفظي بالقرآن مخلوق suka ce ƙur'ani maganar Allah ne amma nisan da nake karantawa ai halitta ne tunda ai ni ɗin halitta ne sai mu ce maka e kai halitta ne aikinka halitta ne amma karatun ba halitta ba ne karatun maganar Allah ne amma kai da kai da harshenka da miyanka da lefanka kai halitta ne amma sanda kake karanta alƙur'ani ba Allah ke magana ba ko amma kai ke karanta maganar Allah ai ba kai ka halice ta ba ba tana ka ce halitta ce in ka ce Allah ne to ai shi Allah faɗa ya yi magana ya yi ta ko maganar Allah sifar Allah ce sifar Allah kuma tana bin zatin shi ne azaliya abadiya la awwala laha wala nihaya an gane wannan al-Imam Ahmad ya fito da wannan karatun fili in ka karanta as-sunna na Ibn Abi Zamani rahmatullahi ta'ala alai cewa al-Imam Ahmad yace idan mutum ya zo yace maka idan wani na karatun alkur'ani shi wannan karatun halitta ne ba maganar Allah ba suka ce mai to faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa in ahadun min almushriki na stajaraka fa'ajirhu hatta ya sama'a kalam Allah ka ba shi kariya har sai ya ji maganar Allah sai ce mimman ya sama daga wa zai ji maganar Allah ne zai sako daga al'arshi ya zo ya karanta mai min ahadin musulmina taba'an ko sai ya kira shi mai karamullah har yanzu dai da wani ke karanta shi maganar Allah ne to shine imam ibn al-qayyim yake yaban qahtani a cikin wasu baituka da yayi cikin nuniyarsa kan cewa mu in mun rubuta alqur'ani tawadar halitta ce alqalamin halitta ne littafin halitta ne mu da muke karatun mu halitta ne amma dai shi alƙur'anin ba halitta ba shi almakru'u ɗin wal maktubu ɗin wal mahfuzu ɗin shi yana nan a matsayin maganar Allah ne an gane wannan ko to shine ibn al-qayyim yake cewa wala qad kafana qawlu sha'irina alladhi qala as-sawaba wa ja'a bil ihsani إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان duk abin da aka haddace ko aka rubuta ko aka karanta na ƙur'ani maganar Allah ne amma tawada da alƙalami da kaza da kaza waɗannan su ne halitta an fahimta ko fa innal kalama innama yudafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an duk mubtada'an magana ana jingina ta hakika zuwa ga wanda ya faɗe ta a asali ne la ila man qalahu muballighan muaddiya ba wai zuwa ga wanda ya faɗe ta dan isarwa da kai sako ba dan isarwa da kai sako a zuwa ga wanda ya fara faɗin ta an gane ko zuwa gare shi ake jinginawa wannan asali haka nan ko da a cikin halittu ma wallahi al-mathalul a'la in ka zo kana na tsaya ga annabi muhammad shi kenan kai ka raira waƙar shata ne ko a zai ce wannan shata ne wani ma ya mance da shatan da ka rera sai ce allah sarki allah ya ji kan man shata wani za ka ji ya ce haka to in ba dai ka a ce mun yi tashan ji da ya mace ba mu san rashin kunya to sai maganar allah ne za a tsaya a ita wani dimi-dimi ana kwana-kwana subhanallah وهو كلام الله حروفه ومعانيه القرآن maganar Allah ne haruffansa da ma'anoninsa akwai da sun yi inkarin a jingina as-sauti wal harf zuwa ga Allah wannan yasa as-sajzi ya rubuta risala fi ithbat as-sauti wal harf tunda da Allah Allah ya kira annabi Musa alaihi salam ai ya ji kiran ku falamma ataha nudiya ya Musa nudiya an taba nida'i babu sauti ba zai yiwu ba kai sarahatan ma hadisi ya tabbatar cewa Allah magana shi ana jin sautinta nadahum bi sautin yasma'uhu man qaruba kama yasma'uhu man ba'uda hadith thabit sahih fi sunan an gane ko sai ce laysa kala na'am ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف maganar Allah ba wai haruffan ne banda ma'ana ko ma'anar banda haruffan ba la la duka daga Allah ne وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله يا شكتكين ين إيماني da Allah subhanahu wa ta'ala da yin imani da littattafan Allah da yin imani da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala al'imanu bi annal mu'minina ya raunahu yau malƙiyamati iyanan bi abu tsarihim kama ya raunar shamsa sahwan laisa biha sahabu yin imani da cewa muminai za su ga Allah ranar alkiyama ganin ido da idanuwansu kamar yadda suke ganin rana a lokacin da take tartar babu wani girgije da ya lullube ta ina hadisai sun tabbatar mutawatir mimma tawatara hadithu man kadhab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun shafa'atun wal hawdu wa mashu khuffaini wa hadi ba'd ganin Allah ranar gobe alkiyama Allah ka sa mana cikin masu ganinsa arna ne aka hana kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun ma mu'minai duk mu'minin kirki yana fatan ya shiga ciki shi yasa su al-Imam Ahmad su Ishaq ibn Rahuya sun tafi akan cewa duk wanda ya kore ru'ya ya kafa annahu ithbatu ar-ru'ya ma'lumun min ad-din bid-darura wa kama yarawna al-qamara laylatal badr kamar yanda suke ganin wato jinjirin wata a daren sha hudu la yi damuna fi ru'yati inda suke ganin farin wata a daren sha hudu ba sa turmusu ko turere niya ko ainihin wato matsatsi wurin ganinsa an shabbaha ganin da suka yi a duniya na wata da ganin da za su yi ma'alla ranar lahira wato da ba an shabbaha shi allan ne da wata ba ganin ne aka shabbaha kun gane ko يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ذا سهنه أن سبحانه وتعالى سنا فرفاج يرفل القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى تكون أحاديث ثابتة ستتبتها ويغني نفيل القيامة ويغني نتكين جدا الجنة واندشين أتم وأعلى رتبة ويعني أحظى نعمة إلا يسامنا تكين ما سجنسا نعم سيما بشير daga su kuma sufaye suka wuce iyaka suka ce anan duniyan ma ana ganin shi kiri da musu wannan kafurci ne dama sun fifita waliyansu akan annabawa kace musa annabi musa ma an ce lantara ne ya ce ai waliyai ke gani ba annabawa ba na'udhu billahi min al-khizlan na'am wa iyyakum